أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا علم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل Allah ce kannara ta kalluba wajihi ka fi sama'i falan walliyannaka qiblatan tardaha har yanzu muna nan a cikin sha'anin hukunci da maganganu da ake tsakanin Yahudawa da Musulmi akan lamarin alƙibla. A nan, a wannan ayar Allah yana cewa, Hakika muna kallon takalluba wajihika, ai tasarrufa wajihika ya Rasulallah, muna kallon jujjuyawar fuskarka ya annabi, ila sama'i, ai jihata sama'i, wajen sama-sama haka, wato, an kinaya da fuska ne ana nufin idanu. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tun lokacin da aka yi masa umarni da ya ringa kallon baitul maqdis wanda shine alƙiblar yahudawa shikenan a ransa yana cewa ina ma wata rana ubangiji na ya ce kuma in dubi ka'aba alƙiblar kakana annabi ibrahim wannan shine a ran manzon Allah sallallahu alaihi ana nan ana nan to ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ya san abin da zuciyar annabinsa take ciki to shine dai yanzu dai sai Allah ya ce to ya rasulullahi karnara ta kallubuka wajhika wannan kaddin ta shiga fi'ili mudari'i ne ta mai da shi madi ko kuwa ta shiga fi'ili mudari'i ne ta bar shi a mudari'i dan ta hakaito mana sura irin ta shauƙin annabi na yanda yake an gane karatu ita kad ba zan ce kad ina yi ba sai dai kad na yi mari take shiga na yi ai abin da ya wuce ne to anan sai aka ce haƙiƙa kuma kana kana yi ba ya yi ba amma kuma ya riga an yin mai ko a zo da surar cewa manzan Allah an ga jujjuyawarsa da ya yi sai ake ce kamar sai Allah yake cewa ina kallon jujjuyawarka ana so a ɗauko mana sura da hoto na irin yadda manzan Allah yake shauƙi na a ce kalli Ka'aba sai Allah ce muna kallo ya Rasulullahi jujjuyawa idan dinanka zuwa sama kana so a saukan maka da wahayi kana shauƙi game da lamarin alƙibla cewa kaba ta zama alƙiblarka falan walliyan naka ƙiblatan tardaha da sannu za mu juyar da kai ɗin ya annabin rahama inda kake so mu juyar da kai ƙibla allati tardaha wadda kake so ɗin za mu yi maka yadda kake so kama haka Allah ya ce annabi Muhammadu annabin bai tambaya ba bai roƙa ba amma an gani shine aka ce to shikenan mun gani da sannu za mu juyar da kai inda kake so ɗin inda ka yadda da shi to da can inda yake kallo bai yadda da shi ba ne shi sai a nan Allah ce ƙiblatan tardaha a'a waccan ma ai umarnin ubangijinsa ne ya yadda da ita amma akwai wani abu da ake cewa aɗifa a cikin ranka kana son wannan amma ka fi son wani saboda aɗifa to manzon Allah sallallahu alaihi ya fi sanya kalli ɗakin Allah ya zama shine alƙiblarsa amma kuma ba can aka ce ya kalla ba to sai yake ta jujjuyawa katsam yana tsammanin a ce masa ya juya ya kalli can to amma me ya jawo annabin har yake jujjuyawa yake zaton za a sako wahayin zuwa sama ai daga daga sama zuwa wurinsa akan cewa ya juya ya kalli Ka'aba saboda ya san Allah ya sani yana so kuma ya san Allah yana biyewa abin da yake so to sa koyaushe yake tsammanin za a ce kaza ko da bai roƙa din ba kad nara taqalluba wajhika fi samai falan walliyannaka qiblatan tardaha shikenan ma sai aka ce fa walli wajhaka shatr al-masjidil haram umarni ma yazo juya fuskar ka ya annabur rahama katarnin dakin na Allah din yanzu a izini yazo shikenan annabi sai ya juya an ce wannan a sallar asuba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallar asubahi aka aka gojen sallar asuba da daddare aka saukar da wahayin da aka zo sallar asuba kawai musulmi sai suka ga an kalli an kalli Ka'aba an fasa kallon Baitul Maqdis wasu suka ce kuma a'a a sallar azhar ne wani lokaci akwai wata daga cikin cikin Banu Sulaim wata daga cikin dattijuwa ta gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yan liyafarta to da manzo Allah aka gama liyafa sai zama lokacin sallah yayi to sai akwai masallaci kusa da gidan nata shi masallacin na Suhai din to sai manzo Allah ya zo zai sallar azhar to a wannan lokacin shine aka juyar da alqibla wasu suka ce ana cikin sallah an yi sallah raka'a biyu ta azhar saura nawa saura biyu sai kuma jibril ya sauke ce ya annabi rahama fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram to a kalli masallacin kaaba kuma sai manzo Allah ya juya a cikin sallar kawai shi sa ake ce masa masallacin masjidul qiblataini wai masallacin da aka kalli al-qibla biyu a sallah daya to shine wannan dalilin kenan da ake ga masa haka to amma wasu ce ba haka Allahu a'lam dai amma dai ko dai wancan din ko wannan shine bayan wannan sallar azhar din ai wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi sallah da annabi haka sai ya wuce wata unguwa kuma can sai je tarar da su kuma suna sallah amma suna kallon tsoho alƙibla suna kallon baitul maqdis sai ya suna cikin sallah ce wallahi na rantsa da Allah ina shaidan muku da Allah da cewa nayi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kallon masallacin harami limamin shi ma sai ya haka kawai sai ya juya to haka sahabbai suke da bin Allah da manzon Allah kawai shi yasa ma'anan malaman hadisi suka ce ana iya yadda da labarin mutum ɗaya sun yadda da shi ba dai ƙarya ba ba zai wa annabinsa ƙarya ba to kuma tunda annabi yayi ina su ina kallon wani wuri ko ba inda annabi ya kalla ba sai suka juya kawai suka kalli baitul maqdis to dan haka Allah ya ce fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ka kalli ka kaujuyar da fuskarka ka tarnin ainihin masallacin harami Abdullahi dan Abbas ya ce i alƙiblar wanda yake cikin masallacin haramin ɗakin na Allah ya kalli ɗakin Allah ga daga domin kana cikin ɗakin masallacin harami kana da iko ka kalli Ka'aba kuma ka kalli wani wuri sallaka ba ta bai to kaga haƙƙin wanda yake cikin masallaci ya kalli ɗakin Allah haƙƙin wanda yake wajen masallaci ya kalli shi masallacin kawai wannan shine haƙƙinsa to haƙƙin wanda yake kuma baya can kamar irinmu nan haka mu kalli katarnin makka kawai gaba ɗaya wannan shi ne daga hawa hawa hawa ne amma dai a sani cewa kallon alƙibla sharaɗi ne daga cikin sharuɗa na sallah don wasu malamai a daidai wannan ayar a tafsirai sukan kawo hukunce-hukuncen alƙibla yanda sharaɗinta yake da yanda take to sai dai babu lokaci mutane sai su koma cikin littattafai na fiƙihu sa, sa kalli hukunce-hukunce da suke amma dai lalle a sani cewa dai ita alƙibla wajibi ne wanda yake da iko ya kalle ta bai kalle ta ba sallasa babu idan kuma mutum yana daji ne inda shi nan garin ko ba daji ba ne ko wani gari da kaje garin arna inda ba wanda za ka ce ina gabas kai kuma baka san gabas din ba to nan abin da za ka yi sai ka iya kokari iya kokarinka in mai irin lissafe-lissafe ne ka tilsafo cewa gari kaza ku ai kudu da garin nan yake ko yamma da garin nan ka ijtihadi da iya ijtihadin ka kace to nan ko ya iya zama kaza ne gabas to in ka gama wannan yanki ijtihadi ka nutsu sai ka kalli wurin kawai kai sallah shine daidai idan ka bayan kai sallah shikenan can sai wani yazo ya ce ai kai ba nan ne gabas ba to akwai maganganun malamai biyu wasu suka ce sallah ka ta tafi malam kai ka ce masa to sai gaba kuma a kalli can din amma wasu imamu malik ya ce a'a in dai lokaci bai fita ba sai ka sake sallah idan lokacin sallah ya fita sallah ta yi irin wannan ta faru daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wasu daga cikin sahabbai lokaci sun shiga cikin daji sun samu dimuwa sun rasa inda gabas take kowa ya ijtihadi amma kowa sai ya zama bai dace da kowa ba to kowa sai ya kalli inda ya fi nutsuwa cewa nan ne gabas din yi sallah sai suka zo suka gaya manzon Allah annabi bai ce musu komai ba bai ce su canja ba to wannan shine hujja wanda suke cewa din ba za a canja din ba samsam amma wannan din kuma shine hujjar malik kuma lokaci ɗaya dai again wannan din saboda imam malik ya ce ai lokacin da suka suka gaya masa ai lokacin sallah ya fita shi yasa bai ce in sake din ba an gane ni wanda ya malamai kenan irin wannan zaka haka tsarin yake idan mutum a cikin gari ne kuma shi kenan in ya je yatar da mihirabi yatar da an yi an yi abin nan wurin wurin liman din nan da ake an loba gabas shi kenan ba sai ka tambayi kowa ba ai da ka zo masallaci sai ka sai ka sai ka yi gaba dama wannan abu ne da ake yi dan ko baki ko wanda ba su san yadda sha'anin gabas din take ba to shi kenan kaga wannan an hutar da mutane ba sai ka tambaya ba ko a wani gari kake ka shiga masallaci kawai ka ga mihrabi ba sai sai kai sallar ka kawai inda aka yi loba hadin na wajen gabas bid'a ce amma mai kyau a bid'a ce mana amma mai kyau ba eh to a lokacin manzon Allah babu shi lokacin khulafa'ur rashidun kaf babu su babu mihrabi sai Umar dan Abdul Aziz shi ya fara sa mihrabi yawa shi ya fara sa mihrabi a tarihi aje a duba tarihi a lokacinsa aka fara yin alamar wajen alƙibla nan amma da lokacin san babu wani babu mihrabi ba ka bibbi a ce kenan ban sai dai mai kyau to daka lallai wannan shine amma in ba wannan ba to lallai masjidil harami sai an kalle shi sai dai kawai ana istisna'i banda sallar nafila sallar nafila wannan ita in kana lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya hau abun hawarsa yakan kalli alƙibla da raƙuminsa ko taguwarsa da yi niyan nafila kuma duk inda ta kada ta ko ta bagga sai a ci gaba da sallar haka to wannan halal ne a haka to kaga shi yasa wasu suka kiyasi ma a mota ma haka mota yanzu ba ita ce ba ita ce raƙuma yanzu ba to in zaka yi nafila in dai direba ya kalli gabas kai ne sallar nafila shikenan in yazo ya ta kwana kwanan sa ma ba ruwanka haka da wannan ne ai wasu suke kiyasi duk da haka dai akan jirgin sama ma cewa za a iya sallah ta farilla a jirgin sama duk da dai can nafila aka ce to ita ta farilla za a iya yi to malamai sun ka suka so biyu wasu suka ce ba za a yi ba saboda abubuwa biyu na farko dai an bar ƙasa ba a ƙasa ake ba na biyu kuma rashin cika sharuɗa waɗanda suke na sallah da ba za su iya cikuwa a jirgin sama ba kamar irin su miƙewa da tashi da makamantan haka da kuma kallon alƙibla ɗin an duk wannan sun kubuce amma wasu suka ce a za a yi yanzu mutanen da suka shiga jirgin ruwa mutum ya shiga jirgin ruwa da yake watanni yana tafiya ya ta abin haɗinsa kuma ka shiga jirgin arna ne ba wani gaba suka sani ba sai ka ce ba za ka yi sallah ba shi kenan ai kaga za ka yi wannan za ka suka ce jirgin sama ma duk ɗaya ne in kana cikin jirgin sama za ka iya sallah hatta farin laɗin idan lokaci zai kubuce maka sai dai wasu sun yi tafsili wanda shine ya fi kyau idan za ka tafi ainihin garin da za ka je ka tabbatar da cewa kafin ka je ka sauka sallah da za ta same ka a cikin jirgin lokacinta ya fita gaba ɗaya amma yanzu in azhar ce in la'asar ce za ta fita yanzu kuma kai azhar ta yi to sai ka hada sallar biyu tun kan ka hau jirgin amma fa sai in lokacin azhar din yayi dan mun taba haduwa da wani a airport 11 na wannan garin kuma 12 da rabi azhar take shigowa 11 na garin naga za su tada jami'i wai za a yi azhar da la'asar din saboda za a shiga jirgi kafin a je kuma can magariba ta yi nace to to kamar yaya tunda dai azhar din ita ba ta yi ba ita ma an sake jawo ta da karfin tsiya za a haɗa ta kuma da la'asar ɗin saboda ai sallar tafiya ce sai na ce a'a sai dai inda lokacin azhar ɗin yayi to kuna iya haɗa ta da la'asar wannan ku yi shine daidai amma in bai yi ba sallar azhar ɗin to sai dai ku bi ɗayan biyu ko dai ku bi ta fatawa ta malamai na zamani cewa za a iya sallar a jirgin sama ta farillar idan har lokaci ba zai ba zai wannan ba shi ma fatawa ce mai kyau domin kiyasi ne akan jirgin ruwa da makamantan haka kuma sun kafa hujja da cewa Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum mutum ya ji tsoron Allah iya gwadon yadda iyaka jin tsoron Allah da zai iya yi kenan to za ka sauka gashi lokaci zai fita gashi kuma Allah yana cewa inna salata kana alal mu'mina kitaban maquta kuma ga lokacin zai fita kuma kana da iko to shikenan to anan sai wasu malaman suka ce ka tambayi su masu jirgin sama ina ne gabas to yanzu anan inda muke daidai inda muke ina ne gabas za su iya gaya maka su sun sani ko ba musulmi bane kuwa suka gaya maka gabas shikenan ka tada nafilar ka kawai to ko jirgin yayi kwana kamar wancan shikenan sallar ka tayi kuma idan abin tambaya ta biyu da zaka yi musu a ina zan iya tsayawa in yi sallah kakkace zaka yi a zaune da farko sai in ba wurin da za a yi sallar ko ko ba ko ko ba a yadda ba a ce a yi sallah a ciki sai ka zauna a zaune sai ka yi ima'i da abin da zaka yi a irin na wannan na ima'i na wannan halin da kake ciki to sai ka yi wannan shikenan kuma idan ka sauka sallaka ta yi saboda ai akwai wani hali da yake iya kama mutum shi ma na larura in dai nan dai larura ake kallo to yanzu misali mutumin da aka daure shi a gindin bishiya ko makamantan haka yanda ba zai iya bari ba za a kwance shi ba sai bayan wani lokacin sallah ya fita idan lokacin sallah ya ba haka zai sallah yanda ta samu ba ko ba alƙibla ma yake kallo ba ai haka zai yi ta saboda me iya mastata'a kenan abinda zai iya samun iko kenan shi kansa imamu malik ai ya bada fatawa a nan a nan akan wanda shi aka daure shi ko ba tsarki ba ruwa ba komai kuma gashi lokacin sallah yayi ya zai yi imamu malik yace yayi a haka ko ba zai sake ba wata fatawa kuma aka ce kan ma yayi sallar kuma ba sai ya rama ba saboda halin da yake ciki kenan kuma lokacin sallar ya zo ya fita Allah kuma ya gani to wannan dai shine amma ala ayi halin abin da yafi kyau yan uwa shine wanda yake mai yawan tafiye tafiye akwai masu tafiye tafiye wanda wani in ya tashi daga jirgi daga garin da zashi zuwa inda dai sai awa goma sha biyu bai sauka ba duk sallolin nan sai zo su wuce bai yi ba a wannan bai kamata ya bari ba gaskiya ya kamata ji tambaye sai lokacin sallah kuma yanzu gashi Allah ya kama wani lokaci wanda da wayan nan taka ba sai ka tambaye wani crew ba ma'aikacin jirgin ruwa da ka sa ta haka kai ka je ta nuna ma alƙibla ta nuna ma inda makka take to ba shikenan ba sai ka je ka shiga bad aikin su kai alwalaka ka zo kai sallarka in kana so ta kawaka ta kai ta kawo sai ka ihtiyadi kai sallolin in ka sauka kuma ka sake maimaita su shikenan in kuma ba haka ba kuma kai shikenan ta isa ala ayi halin Allah ya ce fa walli wajhaka satara al-masjidil haram wa haythu ma kuntum kuma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam can umarni na annabi ne an ce ya kalli ya kalli masallacin harami Allah ya ce to kuma al'umma ta annabi Muhammadu haisu ma kutum duk inda kuke a Najeriya kake a Baitul Maqdis ina duk inda kake har Baitul Maqdis din alƙibla ta da yau wanda duk zai sallah daga nan sai dai kuma ya kalli Ka'aba ya bar Baitul Maqdis din Allah ya ce fa wallu wujuhakum ku fuskantar da fuskar ku a cikin sallah ina shadra ay jihatahu shine fuskar alƙibla shine fuskar Ka'aba Allah ya ce wa innal ladhina utul kitaba haqiqa waɗanda aka bawa littafi Allah ya ce la ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim haqiqa sun tabbatar da suna sane da cewa shi juyawa izuwa a kalli baitul maqdis tabbatacciyar gaskiya ce daga ubangijinsu akwai shi a cikin littafin su a rubuce cewa dama manzon Allah zai kalli nan kuma daga baya zai kalli nan to wannan shine kaga ko in haka ne ai sun san gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya juya lokacin da dama an ce ya juya din kuma su sun san dama lokacin ya kamata ya juya din wa mallahu bighafilin amma ya'malun Allah ba marabkani bane ba baya barin abinda su yahudu ko ma duk wani kafiri yake aikatawa ko kuma ku mu'mine mallahu bighafilin amma ta'maluna Allah bai rabkana daga abinda kuke aikatawa na sadar da umarninsa ya ce ku can kun yi ya sake da ku zo ku can kun yi saboda karba umarninsa to Allah ya sani kuma zai sakamako akai to wannan ayoyin akwai wanda ya hango wani darasi a cikin su akwai babban darasi ko akwai shi a ciki babba yana daga cikin babban darasin da yake cikin wannan aya wannan ayar idan kana tsatsami a cikin alkur'ani ina ayoyin da suka zo da nuna girman annabi muhammadu to ka ce gata ɗaya daga cikinsu girman har guda biyu a ciki a ga malamin nan da kamar bai gani ba wato na farko dai zaran kawai annabi so yake kawai amma jin adabi ladabi tsakaninsa da Allah ya kasa roƙon ubangiji cewa Allah ina roƙonka kamar yammin da alƙibla nan bai yi ba saboda ladabi tsakaninsa da Allah to kuma mu kalli yadda Allah ya girmama shi da bai roƙa din ba shi annabi dama a cikin annabawa sallallahu alaihi salatullahi salawatullahi alaihim shi kujerar samu gare shi su kuma annabawa suna da kujerar nema da ta samu an gani shi annabi yana da kujerar samu su kuma suna da kujerar nema da kuma ta samu ɗin me kujerar nema da ta samu suna cewa Allah ka yi kaza sun nema sai kuma Allah ya yi ɗin kaji an nema an samu amma shi manzan Allah kujerar ɗaya gare shi ta samun kawai shi kawai fahimta ake yana so kawai shi ke nasa masa yanzu in na a ɗaya na kalkausar annabi roƙo ya bashi alkausara haka kawai Allah ya ce ga wata kyauta na ya annabi rahama mun baka alkausara tafkin da ba wanda ya kai shi daɗi naka ne a aljanna haka haka nan kuma ya ce ƙannara ta ƙalluba mun ga kana hangen kamar mu saukar da wani abu da zai to mun saukar abin da kake son mun yi to kaji wannan kaga a wannan girma ne girma na biyu shine lokacin da Allah zai ce a kalli masallacin Ka'aba din ce akai fa walli haka to juyar da fuskar taka wannan umarnin kamar naka ne kai kadai ya rasulullahi tunda in ba haka ba da yawa Allah yakan yi umarni ga annabi sauran al'umma ta biyo baya cikin umarnin kamar yadda aka yi wa annabi umarni mu ma sai mu ce eh to tunda zai juyar ai za mu juyar sai Allah ce a wannan fa ba naku bane umarnin tukun wa haisu ma kuntum fa wallu wujuhakum ga naku nan wancan na keba annabi na ne dan ban girma kawai yana so na ce ne maka to kuma yanzu ga an muku kaga wannan ai girma ne eh to ta zo da girma to abu na abu na karshe na cikin darasin ayar shine yanzu idan ina son abu ni ma sai ɗan ninga kallon sama haka na wurgawa aiko na ta yi ta yi ban ji komai ba a gane to babu wannan kawai sai ka dage ka roƙi Allah kawai mala yawwa don manzan Allah sallama a hadisi na Bukhari ma yake cewa wasu mutane masu kallon sama musamman in suna sallah ko yayin addu'a ya kusata a tafi da idan nasu hadisin Bukhari ne kaga ba namu bane wannan eh to ba naka bane wannan kai ka tsaya kai ta dagewa kai ta addu'a dare da rana dare da rana har Allah ya ji ka to
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الله يتشي ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبئوا قبلتك هيا زدي حجة أكن يهودا da suke zuwa suke cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to abinda za a yi ka ɗan dawo ka ringa kallon alƙiblar tamu in an jima can ma yi tunani mu gamu ma mu dawo har da kai gaba ɗaya mu kalli kuma taka ya zama wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan sai Allah ya ce kyale su ya annabin Allah la'inatata allazina utul kitaba bi kulli ayatin ba ma wai zancen ka kalli ba da zaka saukan musu da kowace irin aya ce kowace mu'ujiza za ka nuna wa yahudawa akan cewa gaskiya kake akan alƙiblar da muka mai da kai ma ta bi'o ta ba za su dawo su ba alƙiblar ka ba wa ma an ta bi tabi'in qiblatahum kai ma kuma ba za mu sake juyar da kai ka kalli alƙiblar tasu ba ya annabin Allah ka kalla kenan ka gama kallon tasun kenan dama alƙiblar yahudu ita ce baitul maqdis alƙiblar nasara kuma mahudan rana to da haka Allah ya ce to ba za ka sake kallon alƙibla kowace iri ba daga nan ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisul bukhari yake cewa musulmi ya ku musulmi an gama kallon alƙibla alƙibla kenan da Allah ya zaɓa muku shikenan wa ma anta bitabi'in qiblatahum kuma ba za ka ba za ka kai ba mai bin alƙiblar su bane ba za mu sa ka ka bi alƙiblar su ba wa ma ba'abuhum bitabi'in qiblata ba'ab su ma shashin su ba za su bi alƙiblar shashi ba bari ma da yahudu da nasara suna husuma a kanka ne don me kai kaza don me kai kaza amma su ma ba yadda da kansu suka yi ba yanzu ba yahude ba zai zo ya kalli alƙiblar nasara ba nasara ba zai bi alƙiblar yahudu ba to ya za a ce su ka ce su ce ka zo ka bi alƙiblar tasu don me su ma ba su yadda da kansu ba su ba gashi ma qalatul yahudu laysa nasara ala shay'in qalatul nasara laysa yahudu ala shay'in yahudu suka ce ku nasara ba komai bane nasara ma suka ce ku yahudu ba komai bane to wanda ba komai ba yaushe zaka bi addinin sa ba za su bi ba shi sa akwai wani abin da yake muhimmanci wanda ya kamata a za a ido a gani kun ga yanzu akan iya samun ba yahude ko mun kankanta su a ce a samu su musulunta ana samu ai tsalle tsalle a lokacin annabi ma an samu kuma har yanzu ana samu haka akan samu banasare shi ma ya musulunta wannan shi ya fi yawa ba to an taba jin shi ba yahude ya ce ya bar yahudanci ya koma nasaranci ko shi ba nasare ya ce ya bari ya koma yau yahudu tuwa babu ba za yi an lura da wannan ko da an buga a jarida yanzu da kaji an buga a jarida eh cewa ju ya koma yau ya zama banasare sam abadan ma ba'abuhum bitabi'in qiblata ba'd ba wanda zai bi wani a cikin su haka Allah ya gaya mana mm wala in ittaba'ta ahwa'ahum ya annabur rahama wannan irin ta mun wuce ta a baya da a kaddara takadiri fasidi inji larabawa kaddarawa abinda bai yi waye abu da za ka biye musu ka bisa ya sayoran su ya rasulallahi wanda ba za ka yi haka ba min ba'di ma aka min al-ilmi bayan abin da ya zo maka na hawa hayi innaka idan la min az-zalimin a sannan da ka zama cikin waɗanda suke hauhawar abin da yake ba daidai ba to kuma ba za ka yi din ba to wannan magana da wa ake kenan wanda zai yi su ne wa mu mu ne masu iya biye wa yahuda muna ma biye musu din so nawa ma to da mu ake kenan don haka imamu shaukani ya yi magana mai kyau a cikin tafsirinsa a irin a ƙarƙashin wannan cewa wato shi Allah ya magana da manzan Allah kala uku ce akwai maganar da Allah yake da manzan Allah sallama da shi yake kuma da shi kaɗai yake kowa bai shiga ciki ba umarnin iyakansa ya tsaya kuma dama da shi ake magana kamar yanzu wata wadda ta zo ta manzan Allah yana zaune ta tashi ta ce ta ba wa manzan Allah kanta kyauta shi kenan in annabi da ya ce na karɓa shi kenan ba sadaki ba komai to wannan Allah sai ce khalisatan laka min dunul mu'minina in wadda ta ce ta baka kanta in ka ansa to wannan kai kadai ne banda mu'minai ba wata wadda ta ce ta baka kanta kace na karba kuma ka shiga aure da ita babu sai an magana sadaki sai an magana waliyi makamancin haka shi ku annabi shine waliyi shine sadaki shine komai amma sai Allah ce khalisatan laka kai kadai fa to kaga wannan hukunci ne Allah ya faɗa ya tsaya kuma kan annabi Muhammadu to akwai maganar da Allah yake yi da annabi Muhammadu sallama a haka kai tsaye kamar shi kadai yake amma muna nan a cikin maganar mu ma umarnin ya shafe mu ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi maradata azwajik qad faradallahu la kum ba laka ba annabin rahama ya zaka haramtawa kanka abinda ya ce yayi rantsuwa ba zai sha zuma ba sai Allah ya ci haba annabin Allah ya zaka haramtawa kanka abinda Allah ya halatta maka to daga yau Allah ya farlanta muku bai ce maka ba amma hukuncin ai da shi ake magana to ashe hannu haka tahillata aymanikum in kun yi rantsuwa akwai kafara haka mu ma shi ma annabi haka to kaga wannan hukuncin gashi da annabi ake magana kai tsaye amma ya shafi al'umma to akwai kuma inda Allah yake magana da annabi kirikiri lamirin na annabi ne amma kwata-kwata ba da annabin ake ba ba wai da shi da mu ba a'a kwata-kwata ba shi a ciki sai mu yanzu idan nan wanda zai iya kasa gane cewa Allah ce wala in taba'ata aida annabi ake in ka sake ka bi san ran haka naji wani ya fasara haka to shikenan ya bu baki haka to amma yanzu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya Allah ya hukunta ba za ka bauta wa kowa in ba shi ba wa bil walidaini isana kuma ya hukunta lalle ihsani ga iyaye imma yablughanna indakal kibaru kibara ahaduhuma aw kilahuma idan ɗaya daga cikinsu ya kai matsayin girma su duka ko ɗaya falata ƙullahu ba uffin kada ka kyare su to duk da annaba ake amma da wa ake maganar da wa ake maganar da annaba ake maganar falata ƙul in ma ya bulu ganna inda ka ka ba annaba ake magana ba to annaba ya girma da mahaifansa to ya ake ta iyayensa har ma in wani ya girma ya kai shekaru kaza ga yanda zai masa wai da mu ake kenan gashi tsarara da annabin ake amma kwata-kwata ba da shi ake ba to irin wannan kenan wannan aya duk inda ka samu irin ta ka ce irin ga wata na wala in tabata ahwa'uhum inda zaka bi san ransu kai mai saurare ba annabi na ba dan annabi ba zai bi san ran yahudawa ba ya ummata muhammadin da za ku bi soyayya sayan yahudawa innakum idhal laminaz zalimin ku kun zama azzalimai a sannan amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kera shi ya kaddara shi annabi ne limamin annabawa to ya za a yi musu wayoyi sauran annaba kuma Allah ba ya sani ba to ba da shi yake ba kenan to
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم Mm.
وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم Aka يعلمون dai sake magana Allah ya ce allazina atainahumul kitaba kun ga waɗannan waɗanda muka ba su littafi yahudu kenan da su nasara ma ya'rifunahu wallahi sun san Muhammadu kamar an tambayi ubangiji sun san shi bayan ba a aiko shi lokacin su ba a loka- lokacin yace kamar ya'rifuna abna'ahum bara a ƙara muku bayani kamar yadda suka san ƴaƴayensu kuwa haka suka san annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wata rana Umar suna zaune suna zaune da shi da ka'abul ahbar ba yahude ne malami kuma a cikin yahudawa ya musulunta amma sai umar yake cewa gashi ku Allah yana ce mana ku da aka ba wa littafi kuma malaman cikin ku ma musamman kun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuka san ƴaƴanku sai ya ce ya umar wallahi sani na da annabi ya fi da na san ɗana ma ice to kamar yaya ice eh muna da siffarsa muna da lokacin da zai zo muna da irin abin da duk zai yi kowane irin motsi da zai yi da zai zo wallahi muna da shi kuma da ya zo muna bi daki daki haka yi to ɗana kuwa watakila matata ta haince ni ma ba ɗan nawa ba ne to shi ko wannan ina da tabbas shi ba shi sa salman farisi ba da ya taho daga farisa aka ringa yi masa yadin haɗu da malaman yahudawan suna ce masa annabin eh, addini kake nema sahihi to yanzu lokaci ya yi da wannan addini namu ya ƙare lokacin aiko annabi sabo ya yi wanda shi ne addininsa kaza kaza malaman ya haɗu da su Allah ya sa- Allah ya sa ya haɗu da malamin na kirki ba yahudan ya ce masa a ina annabin zai zo ya ce zai bullo ta kaza zai zauna a makka zai tashi ya hijira zuwa madina ya ce to to dai wani irin alamu zan gane shi ya ce za ka same shi baya cin sadaka za ka same shi yana karɓar kyauta za ka same shi akwai tambarin annabta a kafaɗarsa salman faris ya taho ya zama bawa a can a hargitsa a yau nan da yake allah ya gani ya sa abotan ma a yau da shi wajen madina dai wajen makamakan haka ha aka kawo shi har ya zo kuma yana isowa manzan allah ya bayyana da ya zo sai ce to ba abin da ya rage sai kuma gwaji salman faris an zo ranar ana zaune ya zo majalisar manzan allah sallama sai ya kwakulo ɗan abubuwan nan sai ce ya rasu ga ga sadaka sai manzo Allah ya karba a take anan sai ya bawa sahabbansa sai ya ce mu ba mu cin sadaka a ransa sai ya ce daya shikenan aka koma washe gari da ya taho sai ya sake samu dan wani abu ya ce ya rasulullahi ga, ga kyauta sai ya ga annabi ya karba ya balla ya ci ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan a ransa ya ce biyu kenan yanzu za ku yi kabbara Salman al-Farisi ya juya sai annabi ya ce zo ga ta ukun ba ta ukun kake nema ba wai wai kafara yana zuwa sai annabi ya yaye kafadinsa sai ga tambarin annabta ya tsotsa ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka ya muhammadu rasulullah to to wannan menene menene abin da ba su sani ba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum lalle sun san manzon Allah tsantsan sani kuwa kama ya'rifuna abna'ahum kamar yadda suka san ƴaƴansu wa inna fariqan minhum amma sai Allah ya ce sai dai wasu yanki daga cikin su la yaktumuna al-haqqa kaga Allah da adalci ba duka ne suke boye gaskiya ba fariqan minhum wani yanki daga cikinsu su suna ɓoye gaskiya to wasu ba sa ciki kenan irin su mukhairik kenan shi ma babban ba yahude ne malami lokacin da za a fita yakin hudu ya ce kai kai ya kamata a fito a ɓarje gaskiya ya fito ya ce wallahi kun san wannan shine annan muhammadu da muke jira shine wanda sifofinsa suke a wurinmu shine wanda lalle ya kamata mu taimake shi a yaƙi ya ce to wallahi in ba za ku fita ba ni na fita shikenan yakin uhudu ne a nan kuma aka kashe shi ma a cikin yakin uhudu to ai layak- waɗannan sun sani fariqan minhum sun sani amma kawai la yaktumuna alhaqa wallahi suna kokarin wai sun danna gaskiya da kirbin tsiya wai annabi muhammadin yazo ya wuce kawo ba shine yazo ya wuce ba haka nufin su ba kenan ba tunda wasu ne da sani su suka sani to bari su danne abin ya wuce shikenan a kalle shi kamar kowa kuma a'a su dai sun nemi haka amma wa- ya wanda ya zama su kaɗai suka san shi to bari su zuwa su danne sama ma gaba ɗaya ta san shi tun kan aiko shi ƙasa ta san shi sam- sama lokacin da za a tafi da shi isra'i idan jibrilu ya je ba ƙwanƙwasa sama yake ba a ce waye ya ce jibrilu kun san me sai aka ce waye to ai an san shi ba sai ya ƙwanƙwasa ba in ya jibrilu ba wuce aka yake ba to sai sai ya tsaya ya ƙwanƙwasa ran nan to an san da wani abu shi ne aka tambaya waye ɗin sai ce jibrilu ne ice to kai da wa sun san to shi da wani ne kenan sai ya ce muhammadu ah han aiko ne lokacin yayi suka ya ce lokacin yayi to dama su ma kawai ana sa su shirya su yi sahu ne su yi gaisuwa amma ba don haka ba yadda jibrilun yake zuwa ya wuce saman ko shi kadai ne da annabi muhammadu ma ba zai wucewa ba ko- ko gwana haka ba in ya zo zai wuce sai su ce ba za a shi wuce ba ba Allah ne ya aiko shi a tafi da shi ba to an tsaya an kwankwasa don su gyara su kintsa su karɓi gaisuwa to haka ne to da haka an san shi a sama a ƙasa kuma an san shi da ka duba tarihin abubakar mana da raƙumin da aka kawo annabi ƙara lokacin da abubakar ke cewa yi a hankali ya rasulallah abubakar annabi ya ce a kai dai yi a hankali ya abubakar raƙumi aka kawo ƙarar ya yi timbe wani mai raƙumi ya ce wallahi wani raƙumi na ne yana nan ya haukace a cikin shinge ba yanda za a kusance shi annabi ya ce mu tafi wajen raƙumin abubakar suka taho gaba daya da aka doshi shingen abubakar ya ga irin yadda raƙum yake make-make ice ala risilika ya rasulallah a dan ba a hankali ya annabi ka kusance su yace kai dai abubakar ka ba a hankali kuma baya annabi ya tinkari raƙumin raƙumin ya taho yana sunkuwa yana sunkuyen da kai ƙasa har ya zo gaban annabi annabi ya kama wuyansa shi ya dago kan ma sannan ya sa a kunnensa ya ji ya ji ya ji ya ji sannan ya bar shi ya taho ya ce kai mai raƙumi kai ne baka da gaskiya ya raƙuminka ya yi ma aiki ya yi kaza ya yi kaza sai daga baya ka ce kuma za ka bautar da shi ko za ka sai da shi kuma ko abinci ba ka ba shi sai abubakar ya ce sai ya matso abubakar ya ce ya rasulallah har su ma dabbobin sun san kai rasulullahi ne shine sai to shine magana da ta kawo na yace Abubakar wallahi babu wani a bayan ƙasa min shajarin wala hajarin wala madarin illa wa ya'lamu anni rasulullah ko dutse ko mai motsi ko mara motsi wallahi sai ya san ni rasulullah ne to amma ka ji shashashe wai la yakutumun alhaqa wai za su boye gaskiya abin da take a bayyana a fai Eh, wa hum ya'lamuna amma su ma sun san gaskiya ce to
الحق من ربك mm.
فلا تكونن من الممترين alhaqqu min rabbika gaskiya ce tabbatacciya ya annabin rahama daga ubangijinka mai da kai wannan baitul maqdis din gaskiya ce daga ubangijinka ta zauna kenan kuma ba za a sake canjawa ba fala takunanna minal mumtarina kaza ka zama cikin masu kai kawon ko ka sake koma wajen ba za ka koma ba ya rasulullah imamu ali ya karanta alhaqqa min rabbika badali daga waccan halqu din wa inna fariqa minhum la yaktumuna al-haqqa to wace haqqa din nan yaktumuna al-haqqa min rabbika suna boye gaskiya daga ubangiji ka kakkai kokonton abin da suke boyewa din nan haka abin yake to
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات mm.
أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا Mm.
إن الله على كل شيء قدير wa min haisu kharajta ya annabin rahama ba kana madina ba ko ina ka fita cikin tafiyoyinka ko kuma cik- cikin yaƙe-yaƙenka fa walli wajhaka fasadar masjid haram wali kullin wujhatun kowanne daga cikin al'umma suna da wujha ai mafuskanta a cikin sallar su huwa muwalliha wanda shi wannan ma'abucin milla din yake kallanta kowanne yana da wannan a wata kira huwa muwallaha wanda nan kuma Allah kenan Allah ne mai fuskantar da ita ne zuwa inda za ta fuskanta din fastabiqul khairat ya ku al'umma ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an fuskantar da ku alqibla ita ce alqiblar ku to ku yi gaggawa wurin aikata alkhairi kawai ku yi rige-rige waye zai riga wani neman samun yarda ta shine fastabiqul khairat Eh, in kaga wannan yana sadaka baka da kuɗi tafi shara a guje tafi masallaci baka da kokoro kai ta neman ina shara a yi shara fastabiqul khairat duk abin da kake da shi na neman yardar Allah yi kaka bari wai kai wancan yayi kaza kai baka da wannan kaza yayi wani mana amma ba masallacin a kusa da kai ce ne Allahu akbar da kaga mutum yana ta sadaka yana ta miƙa fi sabilillah ce ne Allahu akbar sallan nafila a ba lokacin sallan nafila bane rike su Allahumma salli ala Muhammadin miƙa fastabiqul khairat ka a same ka kai musulmi ba kana rige-rige akan alheri anan ba zancen uba ba ɗa ba wani kowa eh yawwa ko ba bane wuce shi in dai aikin alheri ne in ya bada naira dubu zagaya ka bada dubu biyu ka wuce shi Allah ta yi ku yi rige-rige wurin aikata aikin alheri fastabiqul khairat aina ma takunu yatibikum wallahu jami'a ku sani kuma ko a ina kuke ko ya kuke kowane hali kuke Allah zai zo da ku da duk abin da kuka yi din karka ga kayi wai kama an manta a'a ba ma sadakarka ba ba aikin alherinka ba ko kai din duk inda kake sai Allah ya zo da kai gabansa tsaf ga ka Allah kenan ba shine ba hadisin Bukhari da Muslim kuma da Bukhari shi kada ya rawaito wani wata riwaya ma ba tare da su da Muslim din ba wani mutum ya san wannan kafin kafin wannan ayat ta sauka ne ake bada labarin wani mutum wato misdaƙin ayar ake so a faɗa wani mutum ya zo mai arziki ne amma tsakaninsa da Allah ba kyau shi kuma ya san tsakaninsa da Allah ɗin amma a zahiri mutumin kirki ne ya kira yayansa ya ce yanzu ku me kuke tsammanin gare ni suka ce wallahi kai uban uba na gari uba mutumin kirki sai ce to to ga wata wasiya zan ban muku idan na mutu a ƙona ne in kuka ƙona ne a tankaɗa a zo a tari wata gagarumar iska a sheƙa can a sheƙa can a sheƙa can inda ma ƙurar ko hayaƙin ba za ta haɗu ba a yi wannan wani ma a sheƙa a ruwa ya tafi da shi za ku yi wannan suka ce za mu yi maka baba to me yasa aka yi ce a kudai ban ni kawai ashe shi manufarsa ba za su haɗu da Allah ba tun da dai wannan kura ta yi nan wannan ta yi can wannan ruwa ta iba wannan anka haka to shi kenan ya huta kuma ya sha ya yi abin da ya wuce shi kenan aka gama wannan ɗin manzo Allah yake ba da labarai cikin hadisin bukhari da muslim ya gama tsaf ana gamawa Allah na ci ina iska ina ƙasa a dire mun shi karab sai ya haɗu sai ya tashi a gaban Allah ce kai bawan Allah me ya dauke ka akan wannan ce wallahi tsoranka wallahi tsoranka nake ji yace to na kyale ka nai ma afuwa haka annabi yace shikenan ya wuce tunda dai tsoransa ne ya jawo haka yace to kuma nai ma afuwa aina ma takunu ataykumullahu jami'a duk inda kuke sai Allah ya kawo ku ana akwai wata kisa ta annabi Sulaimana annabi eh annabi Sulaimana amma ban san ingancin ta ba amma na ganta a cikin littattafai dai in ba ku ita ko mu wuce ito amma na ayyana amma na gaya muku ban ga sanadi ba ban ga inganci ba amma dai irin ire ire iren irin wannan ne kuma ta yi daidai da irin wannan aya din wato mala'ikan mutuwa an san suka bayyana haka a wurin annabawa amma ba sifa ta mala'ika ba ko kuma ko sifar ta mala'ikan ma ko kuma sifar da Allah ya su surantu su zo su bada sako mala'ikan mutuwa ya zo ji annabi Sulaiman da ya zo fadarsa amma a sifan mutum ya zo jibrilu ba ya zo wajen manzan Allah ba fadarsa a sifan mutum duk sahabai sun ganshi ya zo ya tambaya to da ya je fada annabi sulaimana sai suka gaisa suka yi maganganu to akwai wani haka kawai sai ji jikinsa ya tsargu da suka gama suka tafi mala'ika ya suka yi sallama ya tafi sai annabi sulaimana ya ce kun gane wannan wanda ya zo kuwa mala'ikan mutuwa ne sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ani ko naga ya zura min ido sai gawa kansa kawai ya ga shi yake ta kace ya ta kallo na shi sa naji ma kawai wannan bakon ya ta kace sai naji na tsargu sai ce ai mala'ikan mutuwa ne ci to annabin Allah zai iya dawa kawo sako fa yanzu ci to ya kake so a yi ce ka sa iska ta kai ne birnin gari kaza yace shikenan tunda an hore iskar aka sa iska take ta dauke shi ta kai shi can ta aje shi ko minti biyu ba a yi ba sai ga shi ko mala'ika mutuwan ya dawo wajen annabi sulaimana ice annabin allah ka san abin da na da'an baka labari ya ce a'a ice na zo nan ɗazu gaishe ka akwai wani da nake kallo allah ya ce man ɗauko in ɗauki ransa saura lokaci kaɗan kuma a wani gari can aka ce ɗauke shi kuma na gan shi a gabanka shi sa nake ta kallonsa sai da na tafi na ce bari in je isar da aikin ina zuwa an kai shi na ɗauke shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ba mu ji tsoron Allah a ji tsoron Allah kaji aina ma ta kunu ya tabi kuma Allah jami'a duk inda kuke Allah sai ya zo da ku kawai Eh, inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a bisa komai inda inda ya so ya yi shi to ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام mm,
وإنه للحق من ربك mm.
وما الله بغافل عما تعملون wa min haisu kharajta an sake maimaitawa da daidai inda ka fita ya annabin rahama daga a cikin tafiyar ka fa walli wajhaka shatr al masjid al haram fuskantar da fuskantar da fuskar ka katannin masallacin harami wa innahu wannan fuskantar wallal haqq wallahi ita ce gaskiya min rabbika daga ubangijinka wa wallahu bi ghafilin amma ta'malun ku mu'minai Allah ba mai rabu kana bane a bisa abinda kuke aikata na da'a mm.
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام Mm.
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة Mm.
إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوني ولأتم نعمتي ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون aka sake cewa dai wa min haisu kharajta fa walli wajhaka shatr al masjid al haram ko ina dai ka fita ya annabin Allah ga daidai ga dai magana kenan ka kalli fuska ta masallacin harami nan dai zaka kalla wa haisu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra kuma kuma musulmi kuma mu'minai duk inda kuke a inda duk kuke kuma da fuskar ku nan shatra nan ne alqibla ku an karrara an karrara sa uku kenan wasu suka ce dan takidi ne kawai saboda ƙarfin yanda mai da alƙibla daga baitul maqdis zuwa harami ɗakin harami irin rikicin da ya dawo irin hayaniyar da aka yi tsakanin yahudu da su musulmi da kuma masu rauni daga musulmi ma suka ringa shiga kai kawo to shi sa Allah yake ta kafa kusa kan dai to an dai mai da ka'aba an mai da muku fuskar ku nan ne mafuskantar ku yanzu kuma kowace Allah ya kawo cikin ukun nan akwai abin da ake makala mata waccan an makala mata cewa ai su ma sun sani wannan ta biyu an makala mata cewa ai kusan cewa don ku yanke hujjar yahudawa shi yasa muka ce ku kalla shi aka makala wannan ta karshen kai menene hujjar yahuda yahuda ashe a ransu lokacin da manzon Allah yake kallon alƙiblarsu suna cewa a to a hankali ma ira nan tafe ya ce addinin mu ba daidai bane ba amma gashi yana kallon inda muke kalla wurin bautan mu ku bar shi a hankali to an ce an fasa kallon yanzu kaga an yanke hujjar wannan da yake ransa an yanke ta li li Allah ya kuna linnasi alaikum hujja taji wannan kenan ko kuma hujja ta cewa ah annabin nan a cikin attaura ai mun ga zai kalli ka'aba ban da baitul maqas amma gashi har yanzu baitul maqas din yake kallo wata kila ba ko ba shi bane kamar wasu na so su nuna alama ta saba to yanzu an kalli ka'aban alama ta cika kaga ya kuna linnasi alaikum hujja li Allah ya kuna linnasi alaikum hujja ko kuma mushir mushrikai ma su ba mushrikai suna cewa ah to ai jikan annabi ibrahim ne ba jikan annabi isma'ila bane da annabi ibrahim to yaya ba alqiblar kakanninsa ya koma kallon alqiblar ainihin yahudawa kuma to wannan abin bai yi ba sai kuma aka ce to gashi nan annabin ya dawo kaga an yanke hujja a wurinsu eh illal ladhina zalamu minhum sai dai waɗanda suke azzalimai daga cikinsu su waɗannan kenan ba zai zama istisna'in nan munqadi ne ko muttasili ne wasu suka ce istisna'i ne muttasili ai shi yasa illa din nan ma ta zo ma'ana adafi ne wala liyalla ya kuna linnasi alaikum hujjatan walal ladhina zalamu minhum haka nan kar yahudu ku yanke musu hujja haka ma waɗanda suka zalunci kansu su wa kenan mushrikai su ma a yanke musu hujja ko kuma illal ladhina zalamu minhum wannan istisna'in yana nan a babinsa sai dai munafukai amma yahudu da nasara an gama yanke musu hujja munafukai fa to ai su dama ba hujja suke nema ba akan ƙarya suke to wace hujja za a yanke musu kaga illal ladzina zalamu fala takhshawhum Allah ya ce kai kawo da magana da za a yi cece ku ce dan me Muhammadu ku mu'mine dan me kuka kalli Ka'aba ban ruwan ku da su kuma duk abin da za su faɗa Allah ce kar ku ji tsoron su kun san abin tsoro in ji Allah ni ne dan haka wa khashawni wanda ya ji tsoro na ya gama kubuta daga tsoro kowane iri ne ba tsoro ba abin tsoro in ba Allah ba Mm, fala takhshawhum wa khshawni wali utimma ni'mati alaikum Allah ya ce na sa ku juyo daga barin kallon Baitul Maqdis ku zo ku kalli ɗakin Allah Ka'aba dan in ƙara cika ni'imata a gare ku saboda me saboda alƙiblar kakan ku ce Annabi Ibrahim wala allakum tahtadun kuma dai mun sa ku kun kalli Ka'aba ne masallacin harami ko dan ku ƙara shirya zuwa gaskiya mm.
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون to yanzu ko da ina manta da darasussukan mafa na cikin ayoyi ko da ke wasu darasussukan ana karɓar su a cikin karatun amma akwai waɗanda ba sa karɓuwa ba sa fita ba sa fitowa ko ba a gane su yanzu a cikin wannan da Allah yake cewa dinnan mun sa ku kalli alƙibla ne don ku yanke hanzari da hujja ta yahudu da mushirikai da har munafukai din ma kuma ya ce ka ku ji tsoronsu ku ji tsoro na kuma na yi haka da in cika ni'ima ta ne gare ku kuma don ku shiryu to wannan me darasin wannan wurin babban darasi yana nan wanda yanzu din nan ya kamata mu karɓe shi yanzu ba Allah ya ce wa yahuda kar ku ji tsoronsu ku ji tsoro na ba ba haka ya ce musu ba to kai ka kalli kawai shi kenan yahuda ne ake gaya wannan suwa ake cewa ka aji tsoro yahudu da nasara to mu yanzu tsakanin suwa muke to kar ku ji tsoronsu shi ne darasin ba wai yahudu allah ya gaya a lokacinsa ba mu ma yanzu falata khashawhum wa khashawni kan wani musulmi da yake kan daidai ya ji tsoron wani arne ko kafiri ku ji tsoron allah wannan shi ne kawai da dauloli da yawa sun tsaya kan irin waɗannan ayoyin da abubuwa ba su same su ba saboda akwai makamai akwai kaza akwai kaza shi sa ake jin tsoron suwa masu makaman ko ake jin tsoron su a lallaba su la ta khashahum Allah ce kar ku ji tsoron su inda akwai abun tsoro ni ne inji Allah duk wannan abun ba wani abu da yake cikin da zai ke da wani tasiri wanda zai yi za a iya tashi gaba ɗaya biya ƙone sai yaya to mutum mutane su ji tsoron Allah kuma jin tsoron nasu da ake ba shi ke sa kuma suna kyala mutane ba ta nan kuma suke shigar da ma'abin da suke shigarwa wannan gaskiya ne da haka dai kawai musulmi su ji tsoron ubangijinsu kawai shine abin tsoro in sun ji tsoronsa sun ga yadda za a yi da waɗanda suke jin tsoron kuma to kama arsalna fikum rasulan wannan kafin yana da ta'alliki da abin da ya wuce bayansa ma ubangiji ya ce yanda muka cika ni'imar mu a gare ku yanda muka yi muku abin da muku yi na wajen juyawa ka'aba da yanda muke warraha muku bayani muke shiryar da ku haka nan arsalna fikum rasula muka aiko muku manzo mai dimbin daraja mai dimbin girma shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muka aiko muku manzo ya tulu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyinmu lafazan ba'da lafazin ya karanta muku ya faɗa ku faɗa wanda dai ya kuskure annabi ya gyara masa shi lafazin alkur'ani an karɓe shi ne daga bakin manzan Allah duka lafazi na ƙur'ani an karɓe shi ne daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi musamman cikin kirawoyi da ake cewa bakwai ko goma dinnan wataƙila zaka ji an ce wa fi qira'atin kaza wa fi qira'at duk wa fi qira'atin din annabi ya karanta shi ma sai dai waɗannan suna sun karɓi wannan qira'ar suna karanta da yanda annabi ya karanta lokaci kaza wannan suna karanta da lokaci yadda annabi ya karanta lokaci kaza amma dukkaninsu annabi ya karanta eh to wannan shine lafazi bayan lafazi shi yasa Usman ibn Affan lokacin da yasa lokacin da mutane suke bin wasu abubuwa kowa daban-daban saboda abubuwa sun daban-daban a rubutun alkur'anin ma sai ce kai ya kamata a tara mutane gaba daya akan musahafi guda daya na Qur'ani Usmani kowace kira'a ma za ka yi a cikinsa to haka aka yi da aka gama kuma sai ya samu ƙari'ai makaranta alƙur'ani waɗanda suka ji daga annabi ko ina ya aika ƙur'ani sai ya aika mai karantar da alƙur'ani ko ina ya aika alƙur'ani sai ya aika mai karantar da alƙur'ani saboda haka ba wai don kana jin larabci ba kawai ka ɗau ƙur'ani za ka karanta a'a sai ka ji sai malam ya gaya ma wanda shine doka alqur'ani sahabban manzan Allah annabi ne ya biya musu su kuma suka biya wa tabi'ai tabi'ai suka biya tabi'u tabi haka haka haka haka har zuwa malamin ka to don haka yana karantar da su alqur'ani wa yu'allimukumul kitaba wa yuzakkikum kuma yana tsarkake ku daga shirka da shakka da dukkan abin da ya zama ya inganta a tsarkaka da shi wa yu'allimukumul kitaba kuma bayan annabi ya sanar da lafazin alqur'ani sai yazo kuma yana bayyana ma'anonin da qur'ani ta kunsa me Allah yake nufi anan me Allah yake nufi da wannan hukuncin shi yasa malamai suka ittifaki cewa duk ayoyi da suka sauka da hukunci alqur'ani inda na ahkam ne to annabi ya fassara su su guda 500 ne ne ko makamancin haka haka malaman suka faɗa wa yu'allimukum wal hikmata kuma ya sanar da ku hikima shine hadisinsa ko kuma hukunce-hukuncen da suke ciki din bayan sannan ma'ana wai allimukum ma lam takunu ta'lamun kuma ya sanar da ku ya karantar da ku abinda ba ku kashe kun sani ba haka fa alhamdulillah mun san abinda ba wanda ya san shi daga cikin al'umma in ba mu ba muna da ilimi saboda annabin mu ya sanar da mu abinda ba mu sani ba duk wani motsi da zaka yi a rayuwa annabi ya gama yanda zaka yi shi saboda haka mun san abinda ba mu sani yau ba ma wani motsi ba mun san aljanna mun san wuta duk abin da za a yi ba mun sani ba ai mun san abin da ba mu sani ya sanar da mu abin da ba mu sani ba to haka ma dukkan nau'o'in abubuwa na rayuwa kar a ce wai shi addini ba dan ci gaba bane sai kawai maganar lahira a'a harkar rayuwa din ma ya san yanda zaka kai kasuwanci ka shiri ba ya shirya ma yanda zaka ba dai shine rayuwar ba kenan irin waɗannan abubuwa ya san yanda zaka yi in lafiya ce bangaren lafiya akwai bangaren lafiya a addini in ka bi wannan wallahi lafiya lau zaka zauna lokacin da aka aiko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da bayi da hadiya ta kaza da ta kaza sai ce a mai da wasu don su lafiyayyu ne ba sa cin abinci sai sun ji yunwa tun a lokacin annabi ce su ba sa cin abinci kan abinci sai bayan sun ji yunwa to kaga wannan lafiya kenan harka ce ta lafiya akwai harkar lafiyar ma da duk ba abin da za a auna amma shi da awansa annabi ya ce sallama idan kuda ya fada a cikin abincinku ko abin shanku ku dulmiya shi ya dulmiye gaba ɗaya sannan ku ɗauko shi ku jefar da shi ku ci abinku sai manzan Allah me ya faɗa sai ce domin a gefen ɗaya fuka-fukinsa akwai cuta to ko ba mai maganinta sai ɗaya ɓangaren fuka-fukin ɗaya to in ka dulmiya shi watakila shi sai ce kuma shi yana faɗawa da ɓangaren cutar ne saboda mugunta to in ka dulmiya shi fa ya zuba maganin kuma to haka to wannan yanzu ya likita wannan babban likita a lokacin wani science ne ya zo yake a lokacin da aka san haka kuma daga baya an zo an auna an gani haka manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam idan kare yana lallashi yana lallagi ina yana lashe-lashe to in ya lasan muku kwano to kar ku ci abinci a cikin wannan kwanon sai an wanke shi so bakwai a cikin na bakwan ko na ƙarshen a sa ƙasa a wanke shi kenan to wannan sai ga kamar abu a lafiya ce yanzu an zo malamai na kimiyya na musulunci sun auna kare ya yi lallagi an zo an wanke so ɗaya aka sa microscope wannan abin da ake kallo aka gaga cuta nan akwai alamar abubuwa na ƙwayoyin cuta aka ɗaga aka sake wankewa na biyu aka duba aka ga da ƙwayoyin cuta aka har so bakwai aka gama bakwai ɗin a haka ba ƙasar aka gada ƙwayoyin cuta aka sake yin a wani a ɗaya aka sa ƙasar aka duba a gaba mu ƙwayar cutar wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun duk abin da zamu amfani da shi mun sani shi yasa Abdullahi dan Abbas lokacin da wani bayhude yana kusa da shi wani zai sha ruwa sai ya ce a ka daina sha kwal kwal kwal ka sha tsotsa bayan tsotsa haka ake shan ruwa haka annabi ya gaya mana domin sha kwalkwalkwal yana sa ciwon koda ko ciwon huhu kwat shan ruwa dinnan yana sa ciwo haka annabi ya faɗa sai bai hude ya ce waku komai dinnan an gaya hatta shiga ban daki in mun shiga ban daki an gaya mana yanda in ka je ka fi ba da ƙarfi ɓangaren kafa ka ta hagu najasa ta fi fita jaraba ka gani saboda annabi sallama yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun to fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun fadhkuruni adhkurkum wannan wannan wuri yana da abinda wato idan da irin lacca ce haka ba tafsiri na ƙur'ani ba to in aka tsaya to yana da abu mai faɗi wanda kuma in an gama abinda za a faɗa ɗin kuma a bar wasu abubuwa masu faɗi ba a faɗa ba Eh, to yanzu ku tafsiri muke sai dai mu shafa mu wuce wannan abin da Allah ya ce fazkuruni iya fazkuruni din kawai akwai mas'aloli da yawa a karkashin su na farko dai wato abinda Allah ya mana a baya yake gaya wa muminai mun cika muku ni'ima mun canja muku alƙibla wadda ake gaya muku magana a da kai mun aiko muku annabin rahama to me za ku yi muƙabala da wannan me za ku yi wa Allah ku gode to ai ba mu sani ba Allah yace to fazkuruni sai ku ambace ni sai ku yi zikiri shine muƙabala ta godiya ta abinda abinda aka yi muku sai ku ambace Allah to so hakikatin zikiri in zaka nemi yaya zaka yi zikiri abinda yasa ta baya da fadi yaya hakika zikiri yake me maratibu na zikiri me asari da zikiri yake bayarwa yaya kaifiyarsa take to ai kaga wannan duka akwai fadadan abubuwa imamu nawawi dai a cikin azkarun nasa azkarun nawawi ya ce malamai sun ittifaki cewa fuskoki na zikiri ba su da iyaka fuskoki na zikiri suna da yawa eh amma la ilaha illallah ita ce ainihin fuskar zikiri mafi wato tsoro ruwa a cikin fuskokin zikirai din eh ita la ilaha illallah kuma mafi kamalar zikiri shine a yi ta ita la ilaha illallah din ba da baki kawai ba a yi ta da baki a yi ta da zuci da baki ya tabbata a cikin hadisi na bukhari manzan Allah sallallahu alaihi yake cewa Allah ya ce ni ina tare da bawa na ma zakarani mutukar ya ambace ni ya ambace ni ya zama wata harakat bi shafatahu bakinsa biyu ya buɗa haka ya haɗa ya ce la ilaha illallah to Allah ya ce to ina tare da wannan bawan da ya haka kaga wannan zikirin wannan me kenan zikirin baki to wannan zikirin na baki lallai yana da muhimmanci amma akwai shugabansa shine zikirin zuci to makin kuma kyan ka hada bakin da zucin to zikiri ya kammala an fi son mai zikiri ya zikiri da baki ya zikiri da zuci to zikiri da bakin an fi gane shi shi na zucin fa in an ce ka zikiri da zuciya za ka yi ba wai ka shiru in an ce ka zikiri baki ka ce la ilaha illallahu in an ce ka zikiri a zuci ka shuru ka faɗe ta a zuci ba shine ba ba wannan bane ai wannan abin da ka faɗa da bakin shi ka sake faɗa a wannan ba shine zikirin zuci ba lokacin da zaka ce la ilaha illallahu me ka faɗa me kai a wannan lokacin ka kore ka tabbatar me ka kore ka kore duk wani abu wanda za a ce masa ilahu babu shi sai wa sai Allahu shi ne kaɗai ilahu macancanci da abauta masa ba haka kai ba a baki to zuciyar mata wannan koriyar sanda kake cewa la ilaha ka kore zuciyar ta hango duk wata sifa ta ɓadda ita ba wani manda za ta kalla da matsayin ilahu da ka ce kuma da baki illallahu kuma ta tabbatar da sifofi gaba ɗaya nan domin faɗinka la ilaha illallahu da kace ba wani abokin abun bauta da gaskiya sai Allah to Allah da ya cancanta abauta masa da gaskiya to shine ar-razzaqu shine al-khaliqu shine al-musawwiru shine al-mudabbiru duk ka faɗi wannan a cikin la ilaha illallah to daka lokacin da zaka ce la ilaha to ka korewa kowa ta dabiri ka korewa kowa baya arzirtawa ka korewa kowa baya halitta ka korewa kowa baya komai sai ka dawo ka ce illallahu sai ka kuma tabbatar da ba mai yin wannan sai Allah to da baki kana faɗar wannan zuciyarka na kore komai tana tabbatar da shi da wannan haka to wannan shine zikiri na baki da zuci abinda bakinka ke faɗa zuciyarka na dannawa a haka tana tafiya a haka irin wannan zikirin shine yake ba zuciyar tasiri na imani mai ƙarfi ba na bakin kawai ba irin wannan zikiri shine wanda shaidan baya iya tunkaro inda mai shi yake don me yaya zuciyar da Allah yake ciki wani abu zai iya zuwa shiga a gaya mu ta inda ina mashigar babu to shi sa kuma Allah yake cewa ma in kuma wani abu ya riga shiga ni kuma ba zan shiga ba haka Allah ya faɗa hadisi na ingantacce na Bukhari cewa ni ne mafi wadatar abokin shirka wanda duk ya haɗa ni da wani na halitta na zan fita in bar shi da shi abokin halittar in wani abu ne a zuciyarka ba Allah ba to ba Allah kenan in kuma Allah ne to ba komai kenan to da haka wannan shine zikiri fazkuruni ku ambace ni ka ambace Allah a zuciya din ka irin wannan zikirin ka ambace shi a fili kai zikiri ka ambace shi cikin jama'a ka ambace shi kai kadai duk halan ne wannan abin da ake so ne kakka ji nauyi ko kunya na ka ambaci Allah a cikin mutane hadisi ya inganta a cikin Bukhari Allah yana faɗa a cikin hadisi kudusi in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum wanda ya ambace ni a cikin ransa bai faɗa ba to zan ambace shi nima a cikin zatina ba wanda ya sani wanda ya ambace ni cikin jama'a kamar yanzu in ce la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ka ambaci Allah cikin jama'a Allah ce zan ambace ka cikin jama'a da ta taka alheri so to wannan a fili aka ce yanzu nan na shigo cikin jama'a yanzu da na yi lalata illallah a zuciya na kunji to ba shi ake nufi ba cewa sai ambace ni kuma cikin jama'a in faɗa ku ji wanda ya ambace ni cikin mutane wancan da ka faɗa a zuciya an faɗe shi a baya can an ce ka faɗa shi kai kaɗai to da haka zikirin Allah shi ne abin kamawa amma a yi shi da gaske a yi shi da ladabi kuma ba rashin ladabi ba a yi shi da ladabi da ƙa'idojinsa wannan shi ne ake fin samun samararsa kuma a yi shi in ka ga dama shi zikiri yana da wani abu domin shi ne ake cewa ibadar rarrauna kuma mai ƙarfin ma bai wuce ta ba an gane ibadar rarrauna yanzu wani za a ce ka tashi kai sallah raka a kawai wallahi in na tashi na tsaya haka diga digina nan ciwo yake yi ka tashi kai sadaka banda kuɗi to duk komai to yi zikiri to wallahi ba kira yake cewa yi a zuci to sau da haka ibada ce ta wanda ya fi kowa rauni ba zai iya kasa yinta ba shi kuma wanda ya fi kowa ƙarfi ko bai wuce tan ba kaji ba kuma ita ce ibada ta zikiri ita ce ibada ta ke kowace irin ibada za ka yi wa Allah sai ta so ko kai ta ce ina nan ciki ita kuma tana da abin da za ka yi ita kaɗai ita ba kowace a ciki kuma ta yi ta mai zikiri kenan to da kowace ibada wace iri ce za ka yi ba zikirin kalmar shahada dai a cikin waɗannan rukunan kalmar shahada dai dama ita la ilaha illallah ce ma to hajji sai da zikiri gashi nan fazkurullah amma ana ana muku umarni ko to waɗannan to to sai ka ce ga zakka ga azumi ina zikiri a ciki yanzu kai ba gan shi ba ba lokacin da ka zo za ka ɗau azumi ga yamin yadda kai niyya ka ƙudiri niyyar kayi niyyar yin azumi don Allah Allah sai ya shigo wallahi sai kayi niyyar jingina wannan ibadar da ubangiji da Allah zikiri kake shi sa ma imamun nawawi din da a cikin azkarun nawawi ya ce kai zikiri ba siga ce da shi inganta wata iyakance cewa ba duk wani abin da zai shirye da kai zuwa ga Allah zikiri ne duk abin da yasa ka tuna Allah zikiri ne to duk ibada da ka zo ce ba za ka tuna Allah ba inda ibada za ka yi to zikiri sai ya shiga cikin komai shi kuma in ka tsaya shi kadai kai shi shi kadai haka kuma shi shi kadai ne kuma ba tare da kuma ba fazkuruni Allah ya ce azkurkum to kaji wata kuma ku ambace ni in ji Allah azkurkum ni ma na ambace ku to amma malamai kamar yadda nan mai tafsiri da sauran masu tafsiri sun tafi akan cewa to me ambatan Allah din mu da zamu masa mun sani annabi ya gaya mana yadda zamu yi zikiri to shi wane ne shi me me nasa me ambatan nasa to sai wasu malamai suka ce yadhkurkum bi rahmatihi aw bi magfiratihi Allah zai ambace ku ma'ana da gafararsa da rahamarsa kamar nan shi kuma mai tafsiri yake cewa Allah zai ambace ku zai zai muku sakamako da ladansa wannan shine abin da wasu suka tafi amma dai a haka wannan matafiya ce mai kyau tawili ne mai kyau amma a ƙin tawilin kuma an ga dama ba sai an tawilin ba fazkuru ni ku ambace ni Allah ya ce azkurkum na ambace ku ni ta yanda nake so sai ka ware masa ta yanda zai ambace mu din rahama wanda bai ambace shi ma ba yi mana rahama ba to kuma kai ka ambace shi ai wannan zai yi Allah ya ambace ka kai din to ba ya zo a ingantaccen hadisi ba hadisin Ubay ibn Ka'ab hadisin Bukhari shi ma wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Ubay Allah ya ce min in karanta ma alqur'ani in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan girma ya isa sahabban manzon Allah shi sa sun mana shal wallahi sun mana fintin kau a umarci manzon Allah ya karanta wa wani alqur'ani kawai ya zauna ya ji annabi na karanta alqur'ani subhanallahi ubayu ya ce me kace ya rasulullahi yace Allah ya umarce ni ya ce in karanta mu alqur'ani yace Allah ya ambace ni yace ubayu ya ambace ni da sunana yace ya ambace ka da sunanka sai hawaye tar tar tar tar sai kuka ubayu to Allah nan rahmat ba ambata sai ba to shi ya ce zai ambace mu mun san irin ambatar da zai mana to shine dai a bar shi a haka din washkuru li wala takfurun Allah ya ce ku gode min ku gode wa ni'imata gode wa ni'imar Allah shine da meto wace irin wace irin godiya ce da ba kamarta koma baya karatunmu na yanzu ne kawai zikirin da zaka yi shine godiya Allah in ka ce alhamdulillah me kace ka gode Allah kuma me kai zikirin Allah ushkuru li ku gode mu annabi Musa ya ce ya ubangiji na yaya zan gode maka kuma yaya zan ambace ka ice iza zakartani shakartali wa iza shakartali zakartani ice ya musa ai idan ka gode min ka ambace ni din kuma ka ambace ni ka gode min din ne to shine washkuru li wala takfurun amma godiya bayan ta zikiri wadda take ta haƙiƙa sarfin ni'imat ila maulaha juyar da ni'ima zuwa ubangiji shine in kuɗi aka yi baka an baka kuɗi ka juyar da su zuwa ga Allah kai sadaka ka taimaki mara su kayi godiya da dukiya bayan kayi godiya da baki da zuci idan kuma lafiya aka baka kai ta zabga na filfilu kai ta ayyuka na alkhairi na ƙarfi wanda ibada take nema kayi godiya da zuciya kayi godiya da baki kayi godiya da aiki in ku ayaya aka baka fa sa su kan aikin da'a duk inda aka ji ana neman wani takuwa na aiki kace ku tashi mu tafi to wannan shine washkuru li wala takfurun Allah ya ce kada ku kafirce wa ni'ima ta bayina to wannan yaya ya wannan darasin to shi wannan darasin sa na cikin karatun sa kawai yo ai darasin na zikiri ne kuma an ji yanda zikiri yake kuma ya kamata lalle duk bawa ya san ba shi da ciniki ba shi da abin da yafi zikiri domin zikiri magungunan da yake da su yake kunshe da su sinadarai da yake a cikin sa babu wani abin da yake da wannan sinadarin mai wa irin wannan maganin babu shi kowane iri kuwa wani mutum ya zuwa tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ice ya rasulallah shari'a hukunce hukunce sun mun nauyi na addinin musulunci Allah baya san kaza Allah yana san kaza ni ina son kuma duk in yi amma abin yayi min nauyi ice la yazalu lisanuka rataban bi zikrillah kana son ka samu karfi akan ibadar Allah kada harshen ka ya goce daga barin zikirin Allah zaka samu karfi za a shirya ka daga karbi takalif ɗin gaba ɗaya in kai wannan to zaka zikiri yana da magunguna kala kala yanzu wanda ya abuci zikiri kana zikiri a cikin gida kana zikiri a ranka kana zikiri a fili in ka samu filin a ciniki kana ciniki kana kasuwarka kana zikiri duk abin da zaka yi kai zikiri to magungunan da yake cikin wannan suna da yawa alfasha ba za ta zo maka ba shedan sai ya sha makunu don baya so kaucewa zai iya ganka to ai saboda ko kai din yanzu in ka saba da wannan zikirin yanzu in ta raya maka shedan din ma zaka yi saban da ka zo zaka yi sabo kai zikirin Allah ai sai ka ji bai ba to sai ka fasa saban eh to zikirin ya aure ka kenan kuma duk wanda Allah ya taimake shi ya zama zikirin ya zauna a zuciyarsa shi bai ce ayi ba sai ka ji zuciyar can sai dai ya farka sai ga ya faɗa kai ga kai zikirin fa nake ni a wanda bai san haka bai jarraba ya gani wanda ya san haka kuma ya san haka take wanda ya saba da zikiri kowane lokaci haka kawai sai yana cikin wani shan ruwa ko wani abu shi ba zikirin yake ba hakar baki sai ya fargaji zuciyarsa tana la ilaha illallah la ilaha illallah tana zikir yanzu kai saboda Allah akai sa'a wani gini ya fado ma kana cikin wannan ba lafiya lau ba baka shirya maula baka shirya to ake la ilaha illallah ba shikenan lafiya lau to da haka a abuci zikiri yan uwa to
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة mm.
إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا ku muminai Allah yana kiran mu a nan wurin yace ku muminai ista'inu bis sabri ku nemi taimako akan abubuwa na da'a bis sabri da haƙuri was salati da sallah to shi taimako in ka- shi yana da rukuni guda uku rukuni guda uku duk inda ka ji taimako ba wai sai na nan na ƙur'ani ba kowane iri na rayuwa a duniya in dai ka ji an yi taimako to dole abu uku ya faru tilas ba ɗaya da zai kauce in ɗaya ya kauce babu shi taimakon sai an samu mai neman taimako sai an samu wanda za a nemi taimakon a wurinsa wanda zai shi zai taimakon kaji biyu to ko an samu wannan ba shi da ma'ana in ba a samu a kan me za a yi taimakon ko za ka taimake ni to ni mai neman taimako kai za ka taimake ni to me za ka yi mun din in ba ka yi mun komai ba kuma wanda taimakon kai taimako a babu ta haka sai an samu waɗannan guda uku to anan Allah ya kira mu ya ce ya ayyuhal lazina amanu to ga rukuni ɗaya ya zo mu kenan ista'inu ku nemi taimako da me Wada- abinda za a nemi taimakon da shi wurin wa mai mai taimakon maimakon Allah ce billahi sai ce bi sabari kuma ku gane ba nan bi sabari was sala eh to kaga wato taimako yana da yana da eh, martabobi kenan dan ne a asali taimako ba wanda za a nema sai wa a wurinsa sai Allah to amma na Allah ce bi sabari don kaga annabawa yanzu annabi Musa lokacin da aka taho wurin kogi mutanen suna ta hayaniya mun halaka ga fir'auna gawa ya ce ista'inu billahi wasbiru ai ista'inu sai ce billahi da Allah za ku nemi taimako kaga ba bi sabari ba bi wani abu ba sannan yace sai sannan yace wasbiru din ku hakura ku ga yanda za a yi haka annabi annabi annabi yaquba da yake ‘ya'yansa sun zo sun ce an je an kai yusuf kura ta cinye shi an kaza an kaza shi kuma a ransa yana ganin ba haka bane sai ya ce fa sabarun jamil wallahu musta'an mai taimako na Allah ne kaga shi ma anan Allah kai tsaye ya tafi gare shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da mushrikai suka matsa masa yace qur rabbikum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun Allah shine ar-rahmanu shine abin taimako to mu nan kuma an ce mu nemi taimako da hakuri a can baya ma yahudu da aka yi maganganun su aka ce shi ma an ce musu wasta'inu bis sabri wa sala me yasa saboda su waɗannan annabawa da muka ji su can fir'auna ne zai kama su annabi Musa ce ku nemi taimako da Allah shi kadai yafi karfin sa kuma shi ne zai fidda ku a cikin wannan halin na zahiri da ake ciki haka annabi yaquban da ya ce allah ne abin taimako akan me akan dawo min da annabi yusuf ba mai dawo min da annabi yusuf ba shi allah kaga akan wani abu zati ne kenan wanda ake nema a yi to shi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya ce allah ne abin taimako akan mushrikai mana ga mushrikai sun taso masa to amma munan da can yahudawa in ba a manta ba can an ce a tamuruna nasa bilbiru wa tasawna anfusa wa afala taqilun na aka ce wasta'inu bis sabri was sala kuna horo da kyakkyawan aiki ku ba ku yi me ya samu zuciyarku to ku nemi taimako da haƙuri da sallah wato ashe neman taimakon ba akan wani abu bane kai akan ka ne duk abun a cikin ministry ɗinka ake shi sa aka ce to ga maganin ka nan za a baka su kenan yahudu mu ma nan ai da Allah yake ce mana fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun kuma mun ce Allah zikirinka ya za a yi mu dawwama da shi zikirinka abu ne to ista'inu bis sabri was sala eh in zuciyarku ta ki ku nemi taimako da haƙuri da sallah wato ba neman taimako muke akan wani abu khariji na waje ba to da wannan ne sai sai sai a kara mana sunan Allah amma abin da muke neman taimako akan zuciyarmu ne mu yawwa to shi yasa aka ce bi sabri was sala ku nemi taimako da haƙuri ku nemi taimako da sallah haƙuri din nan shine mutum yayi haƙuri da abin da ya same shi na musiba ya kalli Allah kuma yayi haƙuri da bin ibada shi ma sai an daure an haƙuri kuma kai haƙuri da izaya ta mutane shi fa haƙuri da ake cewa haƙuri ba a gane mai shi sai an muntsile ka sai an taɓa ka ka ce ai ba komai to shi ne ba amma haka kawai kana zaune wani abu mai faru ba da muka gani kuma ka ce kira kai mai haƙuri ne shi sa aliyu ɗan abi ɗalib da wani ya zo ya ce masa yaya zan koyi haƙuri sai ya ce ka ringa haƙuri sai ce ai ya aliyu ina haƙuri yanzu maƙotana a irin haƙuri da nake da su sai ya ce suna cutakka sai ya ce a'a ya ce to bari sai sun cuce ka tun ka haƙura tukun sannan za ka kira kanka mai haƙuri da makoci sai makoci ya ma duk izaya ka kyale shi da san za ka kirga kanka a cikin masu haƙuri kuma kakka yi mita ka san kyalewar daban ko kuma dan yafi karfin ka a ko kuma ka je ka ta yi da shi kana cewa ba shi da kirki kai to baka baka hakuran ba ai hakuri Allah ake bawa kawai sai kai kuma da Allah ya san ka ban masa to haka za ka yi inna Allah ma'as sabirin Allah yana tare da masu haƙuri wannan darasi ƙarshen aya shine darasin ayar ina mai ganin cewa an cuce ni an maida ni wawa ne a'a ina mai cewa to yanzu sai in haƙura an cuce ni to ga abin da aka baka aka yi ma musanye da cutar da aka yi maka wanda ba ka da inda za ka je ka samo shi shine mai ma'iya Allah Allah ya ce yana tare da kai to komai ma ya gudu mana to masu haƙuri Allah yana gaya musu yana tare da su cikin taimakonsu a cikin komai to ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون الله يقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات كشيد كشيدكم a ce ku cewa waɗanda suka fita fagen daga don ɗaukaka kalmar Allah aka kashe su ku ce wai matattu ne ahir da ku cewa mai mutuwa fi sabilin lahi matacce kar ku ce musu haka to me za mu ce Allah ce bal a haya ku ce rayayyu ne shi ne dokar da aka bamu duk wanda ya fita fagen daga wanda ya tsaya akan ɗaukaka kalmar Allah ko ba a fagen daga ba akan dai wannan aka kashe shi Allah ya ce to ku ce masa matacce ne dan rayayye ne haka Allah ya ce a faɗa wato ku ce matacce ne irin matattun da suke mutuwa ba haka ba an gane mutuwa daban ai kisa daban na sha faɗa wannan shi mutuwa ranka da kansa lokaci yayi da kansa fur ya fita ya bar jiki ka mutu amma kisa in aka zo aka datsa ka to ran yana zaman zaman sa aka kashe gidansa ran sai ya rasa inda zai zauna sai ya fita shikenan an rusa an rushe an rushe gidansa shine gangar jikin an rusa inda zai zauna to ina zai zauna to sai ya fita ita ko mutuwa ba a rusa ba yana nan lafiya lau kawai fur ya tafiyarsa to Allah ya ce duk wanda aka kashe shi aka rusa gidan nasa ya taho zuwa gare ni in dai kan ɗaukaka kalmar Allah ce kar ku ce matacce ne to to yanzu me bambancin gawa da gawa gawan da ta mutu ga ta a gabanka da gawar da aka kashe ta ko a yaƙi ɗin ko a fi sabilillahi ga ta a gabanka amma an ce wannan ba sunanta gawa ba rayayye to shi yasa malamai suka shiga magana akan to to sa irin rayuwa ce wannan to sai suka ɗauko can wala ta sabanan allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna wannan ayat tana cewa kar ku zaci waɗanda aka kashe fi sabilillahi matattu ne a rayayyu ne a wurin ubangijinsu kenan kama Allah yana cewa ko da matattu ne ku a wurinku ni rayayyu ne ni a wurina an gane inda rabbihim yurzaquna da na ya danganta kuma da ta'alluqin yurzaquna din zai yi ayaun inda rabbihim yurzaquna ay yurzaquna inda rabbihim ba ba wai ahyaun inda rabbihim din ba ko kuma ahyaun inda rabbihim kuma ba da zalika yurzaquna duk zai iya yiwa haka kenan dai akan wannan maganar sai wasu malaman suke cewa eh wannan ayat tana nuna suna da wani yanayi na rayuwa wadda wanda ya mutu ba irin mutuwarsu ba ba shi da shi aka ce kamar wani irin yanayi ne a daga wannan mutuwar tasu da da kuka gani ransu zai shiga aljanna za a dinga buɗa masa aljanna zai ji abin da duk yake so a aljanna sai suka ce a to ai annabinmu ya ba mu labari idan mumini wanda Allah ya karɓe shi ya mutu aka sa shi a cikin kabari za a buɗe kabarinsa a sararo masa iska da ƙanshi da daɗi na aljanna yana cikin shaƙa yana jin daɗinsa har a tashi alƙyama a cikin barzahu to shi ma wancan wanda aka mutu fi sabilillahin to ai dai kamar sun zama ɗaya kenan me mayizi aka ce a da bambanci wancan fa annabi caye za a buɗe kabarinsa a shigo masa da abin shi ko wannan an ce rayukansu ma za su shiga cikin kamar tsuntsaye su shiga aljanna su ci abin da suke so life dai kawai shi kenan su kawai a raye ne kafin a tashi alkiyama sun riga ka duk cin abin da za a ci da ganin abin da za a ji da taba abin da za a taba sun riga ka ai ku sun sha da kai an gane wasu suka ce kai wannan dai tunda Allah bai faɗi irin kalar rayuwar ba to mu bar rayuwar nan a haka kawai mu ce dai su rayayyu ne irin rayuwar da Allah ya so su yi suna yin ta kuma mu imani da ita a haya'un inda rabbihim yurzaqun walakin la tash'urun wato kamar mun yi tambaya Allah ka ce kan mu ce matattu ne amma ga su a gaban mu muna ganin su sharaf gawa kamar yadda muke ganin ɗayar gawar wadda ba irin ta ba sai ce i la tash'urun ba ku san irin rayuwar da nake nufi ba ba ku ganin rayuwar ah yanzu ba Allah ya ce in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ba kowane abu yana tasbihi ga Allah kowane abu to wannan lasbika tana tasbihi ga Allah ko ba shay'u bace katakon nan yana tasbihi ga Allah falwa yana tana tasbihi ga Allah in min shay'in ma min shay'in ba wani abu sai yana tasbihi ga Allah sai muka ce sai ne haka ban ji bai ce lakin la tabqa wa tasbihu ba za ku ji ba ba za ku gane ba sai lokacin da Allah ya ga dama wanda zai ji ya ji zai iya ji kamar yadda ya ji yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya nemi Allah ya sa baya shi ma sahabai su ji suka ji dan lok annabi ya riki tsakuwa suka yi tasbihi to tasbihin nan ba annabi ne kadai ya ji ba har sahabbai sun ji tasbihin shiga tsakuwa a hannun manzan Allah sai tasbihi sai a ce mu'jiza ce to sai aka sa hannun Abubakar sai suka yi tasbihi kuma shi ma sun ji to nan mu'jiza babbar take to wannan tasbihin kaga da aka ga dama aji an ji to dama can tsakuwa ba wai sannan ta fara ba tana yin tasbihin ta sannan ne dai aka ce aji to shi yasa yanda ka san ba ma jin tasbihi na abin da yake wa Allah tasbihi na tsakuwa da ƙasa da bishiya haka wannan rayuwar ta matattun nan lakin la tash'urun ba kwa iya sanin ya kalar rayuwar take su waɗanda aka kashe ɗin su suka san rayuwar da suke an ya zo a hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shahidi da ya mutu sai ya yi burin ina ma tintini aka kashe shi kuma a ce Allah ya sake raya shi a sake kashe shi a sake raya shi a sake kashe shi fi sabilillahi saboda irin daɗin mutuwar da ya ji to ka san kawai lalle akwai wata rayuwa da aka ji mai daɗi a nan to amma shi jihadi da duk abubuwa yana da ƙa'idojinsa yana da layinsa da yadda ake yinsa a samu kuma haka da to
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله يقول ولنبلونكم ku kasa kunne ku ji Allah yana gawa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku shirya hakika sai mun jarrabe ku sai mun jarrabe ku bi shay'in min al-khawfi da wani abu na daga tsoro tsoron makiya wal ju'i za mu jarrabe ku da yunwa ku shirya wa naqsin min al-amwali za mu jarrabe ku da talauci tawaye dukiya kana da kaza su dawo kaza wal anfusi da tawaya ta rai a kashe a kashe wasamarat da dangin itatuwa waɗanda kuke ji da su ya zama ba su yi ba wa bashir sabirin kama an tambayi Allah duk an gama wannan kuma sai mai ice amma a yi albishir ga masu haƙuri suwaye masu haƙuri alladina idza asabatuhum musibatun su ne wanda idan musiba ta same su kalu inna lillahi suke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah mu daga gare ka muke mu mulkinka ne bayanka ne halittarka ce yadda kake so haka za ka yi da mu wa inna ilaihi raji'un fassara inna ilaihi raji'un kuma Allah idan mun mutu ba wurin kowa za mu ba wurin ubangiji za mu koma shi zai mana sakamako da abin da ya jarrabe mu da shi muka muka daure to wannan wannan darasi babba ne a cikin wannan aya farko dai Allah ya ce sai ya jarrabe wala nabulu wannakum lamirin a sannan yana kan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai jarrabe su da waɗannan abubuwa kuma ya jarrabe su din lallai sahabban manzan Allah sun sha jarraba kala kala an fita yaƙi an kashe su wanda yake da kuɗi da dangi da menene an zo an hijira ya baro kuɗin ya ba kowa ya fito daga shi sai bargonsa kaga an jarrabe su bi na ƙasar min amwali haka nan an jarrabe sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yunwa to shugaban nasu ma sallallahu alaihi wasallam akan yi kwanaki ba a hura wuta gidansa ba gashi muna ji muna gani a tarihi mun ji labari a wurin haƙon gwalalo annabi sallallahu alaihi wasallam sai dutse ya dan daura a cikin sa dan ya dan yi nauyi nauyi sallallahu alaihi wasallam an jarabe su da yunwa an jarabe su da tsoro duka wannan an jarabe su da shi to wannan su aka jarraba kawai mu me darasin da muke ciki yanzu lissafa wannan abin guda daya Allah ya ce zai jarrabe su da tsoro yaya muna cikin ma irin wannan jarabar akwai tsoro walju'i da yunwa akwai ta wa naqsin min al-amwali talauci yaya shine babu shi kawai shi ne kawai babu shi ko naqsin min al-amwali aiko ana cikin naqsin min al-amwali talaucin ma mai gado gado to ai za abin da ya sa aka ce mai gado-gado galiban da wani bai samu ba amma bai dame shi rashin samun ba saboda waɗanda suka samun yana shan inuwarsu to yanzu ba nafsi-nafsi ake kun ga talaucin gado-gado kenan wani talauci ya ƙara samun ka da ba ka da shi ka haƙura kana ɗan samun to yanzu ba ka da shin ka haƙuran kuma ba ma yadda za a yi sannan kuma su waɗanda suke da shi ɗin a yanzu na ƙasin minal amwali mutum yana da jari kaza yanzu nan ba sa'a ba ya dawo kaza zari yanzu ba sa'a ba ka ganshi babu ai kaga naqasin min al muna cikin wannan to wannan kenan sai Allah ce zai jarrabe su da naqasin min al-anfusi kashe rai kashe kashe sai maza mu wuce nan shi ma ko wasamarat tunda abin da ake ciki ne da kuma a jarrabe ku da rashin damuna kyakkyawa da fari yaya da abin da ake ciki kenan wannan to wannan shine abin da ake ciki Allah ya ce zai jarrabu na baya to Allah mu ma yanzu ka jarrabe mu to me Allah ya ce na bayan su yi sai ya ce ai musu albishir na baya in sun daure sun haƙura da yunwar sun haƙura da talaucin sun haƙura da tsoron da kisan kan sun daure sun kalli Allah Allah ce in ne muku albishir to suwa ake wa albishir ba kowa ba الصابرين الذين يقولون inna lillahi wa inna ilaihi raji'un masu haƙurin da idan musiba ta same su sukan ce to musiban nan ke mecece na musiban nan wai kuɗi ne babu to ni da na zo daga Allah babu ai daga babu nake ni Allah ya yi ni kuma gare shi zan koma ba zan koma da ke ba kai kuɗi saboda haka in ka samu falilla in baka samu ba ina nan kan da'a idan kisan rai ne akan abin da yake daidai da haƙƙinka kai ka kalli Allah ka ji wani shayi domin kai daga Allah kake kuma in an kashe ka ina zaka koma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka nan idan rashin lafiya ce idan duk ko me dai bawa ya mai da lamarin ga Allah kadai to wannan mai wannan za mu ji abin da Allah zai masa a gaba ulaika alaihim salawatu min rabbihim wannan shine abin da Allah zai musu a gaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kalma ce da annabi ya koya mana ga dukkanin musibi musiba in ta taho mu tare ta da wannan kuma ta isa ta tare musiba musibar ta kauce ko kuma kai ka kauce ɗayan biyu sai ya yiwu ko dai in kai wannan Allah ya baka nutsuwa da musibar bata kauce ba amma kana cikin nutsuwa ya baka ikon juriya da dauriya shikenan ko kuma musibar ma ta kauce ko ma bayan musiba a maka goma ta arziki eh wanda ya suka faɗe ta suka suka samu irin wannan suna da yawa ummu salma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mijinta sunansa abu salma mijinta mai kyautata mata ne iya kyautatawa sai ya faɗi ya mutu ya faɗi ya mutu ta ce to yanzu kuma ina wani miji babu miji ba sauran wani miji kuma sai wasu na kusa da suka ce ake ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka manzan Allah ya ce ga wanda musiba ta faɗo masa ya firgita ya faɗe ta sai ta ce ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ta faɗa da gaskira da bakinta da zuciyarta bayan gama ka'aba sai ga annabi ya aiko ina neman ki sai wa'annan mutanen suka zaka suka matso suka ce ummu salma ya ya inna lillahi wa inna ilaihi tace me zan cewa Allah kuwa Allah ya musanya min da abin da ban taba zammana ba to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ya ce waɗanda suka tabbata kan wannan ulaika masu wannan sifofin alaihim salawatu min rabbihim wa rahama lalle salawatun jam'u salatin to as-salatu me kenan da luga da istilahi kaga dai su waɗancan malaman na larabci suna cewa as-salatu lugatan shine addu'a'u shar'an kuma za tu qiyamin wa ruku'in wasu sujudin to dinnan ko ba su bane wacce ce wannan eh akram kallah ulaika alaihim salawatun Allah ne yace salawatun kasan dai ba sallah bace kuma shi zai ko kuma kasan ba addu'a Allah zai ba rahama ce a ya ce wa rahama ulaika alaihim salawatu min rabbihim Allah ya ce waɗannan ni na san abin da zan musu daga ubangijinsu za su haɗu da taimako wani iri shi ya sani da kuma rahama wa ulaika humul muhtadun kuma waɗannan su ne suka shiryu kan hanya masu jurewa musiba masu mai da musiba in ta sauka zuwa ga ubangijinsu alhamdulillah الحمد لله رب العالمين